أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su kara tabbata ga annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu yau muna daren sha shida ne ko? tafiya ta yi nisa sha shida? sha bakwai ba? da haula wula ba nila ga sha shida ma ta yi yawa Allah da ya karba mana wannan kwashi ne doki da gudunma laye sauri yake haka haka ma ana tunkuda mu ne su ake sa an kai mu ina za a kai mu amerika ha gidan gaskiya allah madaukakin sarki kyautata rayuwa mai sa mata albarka ubangiji ta'ala ayyukan da muka yi cikin waɗannan kwanukan da suka gabata muna roƙonka allah ka sa karɓaɓu ne allah ka ba mu lafiya da jajircewa akan yin ayyukan alheri a cikin sauran kwanukan da suka rage kuma Allah ya karba alherin da kake baiwa mu'minai ya Allah ka samu da kaso a ciki Allah ka samu cikin bayan da kake yantawa gashi dai cikin ikon Allah muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda mun dakatar da karatun namu jiya a aya ta nawa 184 aya ta 184 yau insha Allah za mu tashi aya ta 185 wanda dai ana cikin maganganu ne akan azumin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da mu hukunce hukuncen da ke ciki kuma Allah sa mu yi aiki da su bismillah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس نعم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Mm.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Mm.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة نعم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ubangiji ta ala ya ce shaharu ramadan watan ramadan malamai suka ce an kira shi ramadan ne saboda yana kona zunubi ya murkushe shi ya halaka da shi watan kone zunubi wata ne na kankarar zunubi duk abin da za ka yi na aikin alheri a wannan watan ubangiji ta ala yana linka maka lada linkin bulinki allah yana yawaita gafara a cikin wannan watan gabayinsa allah ka gafarta mana to sai malamai suka ce babu wani watan da allah yawa kirari ya yaba a cikin watanni guda goma sha biyu sama da kirarin da allah yawa wannan watan zababban wata ne allah ya zaɓi watan a cikin shi ne ya sauko da alkur'ani daga layil mafu zuwa betul isa a cikin watan a cikin watan ba kuma sai allah ya zaɓi wani dare ƙwara ɗaya a wannan daren ne ya saukar da alkur'anin daga lahil mahfuz zuwa baitul izza إنا أنزلناه في ليلة ka القدر gani anan allah ce shaharu ramadan watan azumi ko watan ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wanda a cikin shi watan ne muka saukar da alkur'ani daga ina daga lahil mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza sai ake tsakuro shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai da aka yi shekara 25 ana sauko da ayoyi ɗaya bayan ɗaya ta ko alƙur'ani ya cika to sai allah ya ce inna an nahu mu muka saukar da shi alƙur'ani a cikin watan ramadan amma a cikin daren ƙaddara shi ne fi lailatul ƙadari a cikin daren ƙaddara sai Allah dan ya ja hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa yace wa ma وما adraka أدراك ما ليلة القدر wai wa ya faɗa maka wa ya ganar da kai menene daren kaddara kaman in ce maka wannan salula ce me kaza ko ka san ku me salula ai ka san ina so in sanar da kai wasu fa'idodi ne ko eh a cikin salula tun da abinda ka sani ne kuma nace wai ka san ko me salula wa ma adraka ma lailatul qadar wa ya sanar da kai abinda ake cewa daren kaddara sai Allah ya ce lailatul qadar ليلة القدر خير من ألف شهر daren lailatul qadar kidan daren kaddara yafi alheri a rayuwarka sama da ka rayu wata dubu daren lailatul qadar ibadar da zaka yi idan an- kana so ka dauki misalin ladan da Allah zai baka da darajar da zaka samu a wajen Allah to tafi alheri da kai irin wannan ibadar wata daya wata biyu har wata dubu wata dubu akalla ma shekara 83 banda al'umma manzo Allah ba al'umma da aka bi wannan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kukan al'ummarsa shekarunta kaɗan ne wasu sun yi shekaru da yawa suna ibada shekara dubu shekara dubu biyu shekara ɗari ruwa to ce ya za mu ci musu sai allah ya ce to mun baka wani dare kwara ɗaya a shekara a cikin wani wata kwara ɗaya wanda al'ummarka duk wanda ya riski daren idan ya yi ibada za mu linka mashi ladan ibadar kamar ya shekara 83 yana yi wai dan allah allah yana son mu ko baya son mu? yanzu wanda yake maka wannan shatara ta arziki ka saba musu ya ce kalka yi kuma ka yi ya ce ka bari kuma ka ce ba za ka bari ba ka ba ha gani ba shin wai a rayuwar ta kama ka kai shekara dubun ta ko to duk mutumin da ya shekara guda ɗaya ma a rayuwa ya riski watan ramadan to inda ya yi ibada a cikin watan ramadan to akwai wata rana da za a ɗauki wannan ibadar tashi a linka mai kamar ya shekara 83 yanayi kowaye ya sa malamai suke cewa waɗansu daga cikin mazaje guda biyu ɗaya akwai ƙoƙarin ibada a bakai ne ɗaya kuma sulabiyo ne rago ne furin lama da gyal amma allah ya mai gidan dogo sai ya samu ƙarin kwanaki a kan mai ƙoƙarin shi wanda yake da jajirciya ta fuskar ibada ɗin jarumi ne da aka je fagen yaƙi ma shahada yi shi kuma ɗaya ya samu ya fito bai yi shahada ba sai bayan shekaru sai ya rasu wancan daman ya rasu ko sai wani ya mafarki wannan wanda ya yi saura bai yi shahada ba rasuwar da ya ba shahada ba ce ladan shi da ni'imar da ya samu ta fita wancan wanda shi a fagen yaƙi ya shahada kuma ga shi ya fi wani ƙoƙarin ibada sai abin ya ɗaure mashi kai ya zo ke tambaya na san wani yadda yake da ƙoƙari na kuma san wani yadda yake da ragwanci amma allah ya gwada ma mafarki wai wani ya fi samun wani ni'ima zala ya ce mashi yau ai tana yi wa a cikin shekarun nashi da ya samu ƙari ya riski wata ramadan ko da kwaya ɗaya ne ce ba ma ɗaya ba ce a dole ya fi shi a dole ya fi shi ma dole ya fi shi saboda shi a cikin daren ɗaya na lalatar ƙadarkin nan an ba shi ibadar shekara dubu a shekara 83 wata dubu to kaga shi ya linka ya linka ya linka kenan shi ko da abin da in kaɗa shi shekara nawa ne tana bai kisa tun ba in dai bai riski ramadan ba wannan da ya riski ramadan ko samu kari a kai shi ya linka shi dinkin balinki to shi sa mu yi riko da wannan wata ya ishe ka alfahari da murna ka faɗi kawa Allah so jira da ka samu kanka cikin watan ramadan ka roki Allah ta'ala ya sa kana daga cikin wanda za a yi azumin da su dan akwai da yawa za a fara su ba za a kare ba wani sai ya fara ba shirye shiryen sallah ko ya yi sallah ba da shi ba da yawa nawa an fara azumin da su yanzu ba sa yawa ne wasu sun ga goma farko wanda ba shi yake cewa goma ta marmari ko ba su ga goma ta tsakiya ba wanda ba shi yake cewa goma ta mi goma ta wuya wasu ga goma ta marmarin da ta wuyar a baki malam bahaushe ba amma ba za su ga goma ta murnar sallah ba amma bahaushe ya kumsa a nan ai goma murnar gaba ɗaya dukkansu ai na marmari ne dukkansu na murna ne in ma akwai wani abu da za a iya kwatanta to ta ƙarshen ta zama ta damuwa da bakin ciki tunda alheri zai gushe alheri zai gushe aljanna kullum sai an kawata ta duk dare sai an kara mata ado aljanna kofofin da guda takwas tun da ramadan ya kama a buɗe suke ba a rufewa saboda su ake kaɗan yi wani abin kiris sai a ce to kai ma faɗa eh kaɗan ya faɗan kaɗan sai Allah ce to wannan mai rashi da baka cikin su amma yanzu kai ma faɗa wuta kuma ana kukkule kofofin ne saboda so ake karkai abin da zaka je can shaidanin da ke tunkuɗa ƙeyar mutane suna saɓan Allah manya-manyan muridan shaidanu masu tsaurin kai dabe bai su ake a tarnake su don kan samu damar hana bayan Allah ibada shi sa kace gani idan ramadan ya zo sai ga kowa yana cewa malam dala an tura mana karatu a cikin wayata ko yanzu ya kuma musulmi musulmi amma da ramadan ya wuce sai ga ni waka goma sha ko ɗari da hamsin gari na haka samu suna gasar waka fa na ta wajen wasu yana ta wani ya ta shi ɗari da hamsin gari shi wani ya ta shi ɗari biyu waƙe fa ya baka da waƙen wani sabbi ya ce duk yana da su kuma haddace shi yake amma da yawa idan ramadan yanzu suna dan musulunta haka a nan sa dan karatu karatu ne ko ta baki ne ta baki karatu amma ramadan ya wuce shikenan diya wasu ba sa karanta alqur'ani sai a ramadan diya wanda baya lafiya sai a ramadan ya balal tahajjud sai a ramadan kaga ashe duk da haka ne wata ne wanda yake bada dama a kunci daga daure dauren shedani zuwa ga samun kusanci ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a duk lokacin da kai matsawa ibada ka kusanci Allah ne ka nisanci shaidan a lokacin da ka yi sako-sako da ibada shaidan ne ka kara kusanci da shi Allah ya kare mu to wannan shine shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas shi alqur'ani shiriwa ne ga al'umma idan ana karanta alqur'ani ana aiki da shi wallahi mutane za su zama cikin farin ciki a kowane lokaci za su zama cikin albarka za a zama cikin nutsuwa kuma za a zama to masu hankali amma in ba a karanta alkur'ani ko ba a saurare shi da babu shakka faganiya ce za ta yi yawa kowane lokaci sai ga mutum damuwar shi ma ta aishe shi ba ka ganin idan kana cikin damuwa in ka zo gurin karatu sai ka ji sumul kawarki a da kun ce wallahi ashe haka ne ne ko haka ne ne mana haka ne mazala ya ce duk inda ake karanta alkur'ani balle a cikin masallaci ba zai taɓa faruwa ba illa na zala alaihi masakina sai allah ya saukarwa mutanen gurin nutsuwa duk wata damuwar ka jaki gurin karatu wala sai ka mance saboda nutsuwa da take sauka shi sa idan kana so ka zama shiryayye ko wani ya zama lalatacce ana so ya shiryu a rika janyo shi ana zuwa da shi gurin karatu wannan nutso da Allah ke saukarwa in tana da zuciya sai ga ya bar abin da yake mara wannan shine babban magani ba gurin malamai za a je a ce ai wallahi yaran nan eh ai aiki a ga aiki nan ku kashi babban aiki mala'iku ake tura zo da nutsuwa damar nutsuwa ce ya rasa ai ita ce ya rasa da ya same ta shikenan illa nazara alai musakina da yake da wagashatu min rahama ya zaka samu nutsuwa daga Allah ka samu rahama daga Allah kuma ka tuna wani abu wa fatimul mala'ika mala'ikun rahama za su zo su kewa yanzu mala'ikun suna nan tare da mu kuma na kirki na rahama eh Allah ya ce wa zakarahumullahu fi ma inda Allah zai ambaci sunanka kai Allah fa ya kira sunanka ya ce ya mala'ikati ku diba gawar nan gawar nan wai me suke nema a ce aljanna yau sun ganta ne in ji Allah mala'ikun ce ai musu ganta mace ai da sun ganta da sun fi neman da sama da haka da sun ce karatu sai gari ya waye amma akwai zai faɗi wata anjima da yake gidi a gani ku yi ta gidi na barshi na kuma ya ce sai gari ya waye me suke neman tsari da shi ya mala'ikai na ke wala suna neman tsari da azabar kariyo sun ga azabar inda sun ganta da sun ƙara neman tsari da ita sai mala'iku ku shaida duk waɗanda suke zaune a wannan gudun na gafarta musu Allah akbar mala'iku su shaida Allah ka sa muna daga cikin za a shaida an gafarta mu sai a waye gari a kone wanda shi ya zo ne zai wuce bari mu tsaya mu jimi ake faɗa wani kuma ya je neman wani ne ya gan shi a zaune baya ta so shi ba sai ya ɗan zauna irin waɗanda dai sha'aninsu ne ya kasu suka ɗan zauna su yi tsegumi sai mala'iku su ce to ga wani da wani wasu ba hakaratun ya kasu ba kawai tsegumi ya kasa ba sun zauna wannan asa sai Allah ce ku samun da su ku samun da su ai wannan wasu bayi ne wanda duk wanda ke tare da su yana cikin alheri baya tsiyatuwa in ba majalisin ilimi da karatun Qur'ani da addini ba inda wannan darajar take Allah mun gode maka da yamma da farala muke samun kanmu a majalisar ilm to wannan duk baiwa ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wallahi in dai kana sauraron alqur'ani to kowane lokaci za a rika samun haske a cikin zuciyarka so san musulunci zai karu ababai na mamaki na al'ajabi wanda zai sa islam ya rika burge ka sai ga kirjinka ya haskaka afaman sharaha Allah sadrahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن شرح الله صدره yanzu mutumin da Allah ya haskaka masa zuciyarsa da kirjinsa lil islam ga san musulunci ai wannan fahu ala nurin min rabbi ke kan hasken ubangiji shi dan Allah in kana kan hasken ubangiji ba ka ci nasara ba ai da al'amuran ka dai za su je komai ka baka sai ga lahiya launi eh kisa saudiya a kowanda damuwa za ta dame shi amma inda zai zo ya saurari alkur'ani da sai ga damuwa ta gushe a kowanda yana so ya je ya kashe wani idan yana zuwa gurin darasi sai ga ya fasa kisa a kowanda yake so ya je ya yi fada da wani ko ya yanke zumunta idan yana zuwa gurin wazi sai ya fasa eh shi yasa karkashawa ba ke ga wata a majalisa guda mutum biyu sun yi tambaya iri daya kuma an ba su amsa daban-daban wani mutum ya zo ɗaya daga cikin magabata yana darasi sai ce mala ina tambaya ce mai tambayar ka ya ce wai yanzu idan mutum ya kashe mutum kuma ya tuba allah zai karɓa ce kwarai ku allah zai karɓi tuban nashi ya ce e mana ce to alhamdulillah kawai sai ya zauna aka ci gaba da karatu sai wani ya zo kuma yana karkarwa da gagar shi kansa akwai matsala shi wancan ya riga ya yi kisan ne wannan ku yanzu yake so amma ta bare je gulun karatu ya tambaya da ya zo ya ce malai na tambaya shi ko bai san wani ya tambaya ba mashi wacce amsa ya ce bai tambaya ka yana karkarwa da kagan shi idan shi ya jarja hur sau yake ya ba shi dama kawai zai aiwatar ya ce wai idan mutum ya kashe mutum saboda ya ba shi wai allah zai karbe shi ya ce a ina allah ba zai karbe ka ba ya fara masa ruwan ayoyi na alkur'ani mai Allah ta'ala ce wa mai katar mummunan muta'amidan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها Me zai faru?
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما malam ya gamsar da wancan cewa Allah zai gafarta masa da nassin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki ya zano a cikin sutul farka da Allah makana shirye ka amma والذين ayyukan su- لا يدعون مع الله إلها آخر مهم.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون sai Allah ya ce ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Me zai faru?
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا illa mi إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات kuma ha وكان الله غفورا da Allah رحيما bala ya gaskiya ko bai ba Allah ya zano waɗansu ayyuka ya ce wa man ya fa'al zalika yalka asaba daga cikin sa akwai kisan kai duk wanda ya wannan ya faɗa- ya faɗa cikin bala'i ya shiga uku me yasa Allah ce haka yudha'ab lahu al'azabu yawm al-qiyama za a linka mishi azabar da ake yi mutane shi sai an linka mishi linki biyu kuma ya kalli fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azabar ta Allah a walakance saboda yayi kisan kai a cikin aiki akwai kisan kai amma sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki daga cikin ayyuka kyawawa fa ulaika yubaddilullahu wa inna suwa masu shirka masu kisan kai masu kaza kaza Allah ce zai canza zunubin wannan da aka tara da kisan kan mi hasanat ya zama lada sai Allah ce wa kana lahu mi malai ya gaskiya ko bai ba da yace Allah zai gafarta mashi ya yi nasin ƙur'ani ko saboda ya riga ya gabatar da laihin wannan ko ya zo zai yi laihin ne aka ce mai kai kai kai malam ya ce an ka kashe mutum ai ka shiga uku da wani nasi da ayar da malam ya kawo Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina shi ma ba kisa bane wanda ya kashe mutum mu'mini muta'ammidan da gangan irin yadda shi yayi niyyar kenan me ya sakamakon shi hudu fa jazaohu jahannam sakamakon shi na farko shine cikin wutar jahannama za shi tana nan ba a shahi ta ba haka lega kamar yawo da wuka da ni ya kashe mutane da ka kashe wallahi sakamakon ka jahannama hmm wallahi ko da adda ka kashe mutum sakamakon ka jahannama da mota ka taki mutum mutum abidan da gangan ka- sakamakon ka jahannama wa gadi ballahu alai nabi kenan ba wai zama a cikin jahannama bane bala'i fushin Allah ha خالد فيها kuma malam ya tuna mana abin da muka tsallake wanda za a jahannama ba a ce zai wata sake ce khalidi na fiya shi yasa malam ya ce an kaka shi ai ka dawo ai shikenan ka gama yawo wuta Allah ta sake dawama tunda Allah sai da ce zai dawo fiya wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi biyu ko ga shiga jahannama ga dawama a cikin ta biyu wa ghadiba Allahu alaihi fushin Allah ya tabbata a gare shi nawa uku wa la'anahu kuma Allah ya tsine mishi albarka to wannan wanda suka tara kanka kadai ai ka shiga uku ko? na farko Allah ya rubuta kai dan jahannama ne ya rubuta ba- akwai masu wuta daga jahannama ko babu akwai to kai baka wata bai ce zaka dawo biyu ya yi hushi da kai ba azaba da ta kai Allah ya hushi da ba wasu ranar shan alkiyama uku wala anahu kuma Allah ya ce ya tsine mishi albarka bala'i nawa wannan bai sau sai ce mi وأعد له عذابا عظيما wa adalahu mi عذابا عظيما ya kuma tara da masa wata irin azaba ta musamman wata irin ce sai Allah ce mai girma ce bala'i nawa biyar an sa jikin shi ya sanyi sai ya zama kan a gama ma fassara da takobin ma ya faɗi shi ne takobin shi ya zo fa sauke malam ya ce ba matsala Allah zai haima kawai zai kashe ce zo ce ya tuba wata kuno ba da ya kwamar salihina amma sai malam ya nuna mashi wannan bala'i guda biyar sai ga kai ina ai gara ya kyale shi da ya faɗa cikin wannan bala'i to malam ya aka yi ka bada amsa ga wancan kuma ka bada ya ce ai wancan da na bada amsa ai ya riga ya yi kisan ne yanzu idan na ce Allah ba zai karɓe shi ba ai na ma Allah shi shigi kuma na tada shi zau- tsaye hankalin shi ba zai kwanta ba kila ma ya je ya ƙara wani kisa kun ga ai sai ya ji daɗi ko yanzu me zai ƙara amana wa amila abu nasai zai kara imani kuma ya kara aiki na gari addini kenan wannan kufa da ya ji bala'in ya fi ƙarfi ya fi bala'i bala'i da zuwa zai aikata aika aika ya kisa sai ya fasa eh wannan sai qur'ani ka qur'ani akwai magani wallahi magani ɗaya ne aka sha amma ya warkar da masu ciwo guda biyu ana sai ƙur'ani ba a yi fesa gundar a cikin shi lahiya launi eh shi yasa wa shifa'un lima fi sudur ne wa nazlu min alqur'ani ma huwa shifa'un ya isa alarama Allah ce mun sabke daga alqur'ani abinda waraka ne wannan sun warke ko ba su warke ba wa rahmatun kuma akwai jin kan Allah wannan ya tuba ya kama aiki na gari wannan ku ya fasa aikata aika aika sun su ga rahmar Allah ko su ga ba shi ne nazul munukar ba shi wa rahmatul lil mu'minin amma bai karawa azzalime komai sai mi sai hasara daga alqur'ani shifa'un ne waraka daga duk abin da ke cikin kirji shi kuma Allah ce hudan lin nasi halau shiriwa daga mutane Allah ka shirya da alqur'ani wa bayyinatin min alhuda saboda a cikin shi akwai bayanai wanda ke shiryar da mutum akan tafarki madaidaici kamar da ya shiryar da wancan mai aika aika tuba da imani da ayyuka na gari ya shiryar da wannan dan ta'addabarin ta'addanci ya daga cikin yan ta'adda ba san ba ta'addanci ne suke ba wani dan uwa yana mana bayani sun je da'awa a cikin kasar nan can daji dajin arewa maso gabas sun tara mutane suna musu wazi sai da gama wani ya huto wani sarkakken kato ya ce malam wai a tsare mutane a musu fashi da makami a amshe kayan su ma haramu ne kakwai mamaki ba ya ce haramun ne mai ce kai ya ce aiko akwai matsala ya ce wallahi ni ta nake mazakuta ne kawai eh ku za ku ji bayan gizo ke saka ba ya ce yo ai malamai su ne mutanen Allah ko ba su bane ba ba su ne wakilan addini ba ya ce yo amu malamai ne suke ba musa a majami in haramun na saba musa ya ce haka da ɗauka ne wala ta shi bai san haramun ba ne shi sana shi kenan ya ci ya je ya tare mutane ya kwato kaya da karfin to da bindiga ko da abin da ya amshe masa raƙuminsu ko ya kwace masa kayansu shi sa ake mazakuta ne saboda in zai je sai ya zo gurin malam ya yi addu'a in zai je sai ya je gurin malam ya buga kasa ya ce fita nan in zai je in ba sa sai malam ya ce yau ba sa'a babu wannan kasa nan ko babu akwai ko babu diya ba ko ba kaɗan ba kenan aha kenan kar ku yi mamaki diya mutane suna aikata ɓanna ne ƙarƙashin jahilci saboda babu da'awa ya zo da malamin an yana karanta ƙur'ani ya fassara inda yana fasara irin wannan yanta da ai za a zo inda Allah ta'ala ta ga wallahu alaihi wa annahu wa ta'ala ko ai zai bari yace to dai daga yau insha Allah in dai wannan abin haramu ne to na tuba yace amma na malaman su nuna sun cuce mu aga an fara tsine musu tuba ko kuma har yanzu akwai irin wannan malaman su bai barawo sa'a su bai karuwa maganin farin jini su bai barawo sa'a su bai mai gida layal maganin barayi wadda yadda fara ne kuma yadda fara ba waya za a kira su ba yanzu ne ya kamata a kira su malamai ai abin da ya kamata wato a bincika wai wannan musulmi ne ko kuma musulmi ba shi ne abin bincike wannan ba wannan dole a ɗan yi kwakwanto a kai amma magana malanta ai ba bai ta gwarwaye dalalan shari ne abu ne wanda akwai shi ne shi yasa dole kullum sai mun yi magana a kai malaman tsumbu wala dalalan shari ne su baka laya sai ka binne a su kurwar wata da ta yamma da ta kudu da ta arewa da ta kudu saboda ɓarawo kai shi kuma ɓarawo ya zo gidansu kuma ya ba su kuɗi kuma su ba sa'a a gidanka bayi har kasuwanci ba wakilan addini ne wannan? wani ba wakilan addini ba ne wallahi wallahi suna wasa da hankalin mutane to duka wannan mai rashin karatu ne za idan kana karatu za a gane ba malam bane ba za ka maje gurin shi ba dan iska ne kawai wallahi duk wanda zai ga mai barawo sa ya bai karo maganin farin jini ka gani to wannan ai ba malami bane ba ya san iskanci take amma ya zo ya ta mata adawa wai Allah ka kasuwa wai ka Allah ka kasuwa to wannan dan kaje kana wa'azi ai yadda ce malam kanka ake ji ko Hausa suka ce wai karo ta ji mai wa'azi ce malam kanka ake ji kenan su za su gaba da harkar su dalalan shari kenan to dole irin waɗannan a nisance su ba wakilan addini ba ne wakilan shaɗan ne ba abin da suke taimakawa illami bata da halaka Allah ta'ala ya shirya da mu to Allah ya ce a cikin alkur'ani akwai bayyanatu min alhuda akwai bayanai waɗanda suke shiryar da mutum akan tafarkin Allah Allah ka ganar da mu wa'annan bayanai kuma ka shirya da mu wal furqan akwai bambanta dan dumma da dan kabewa yanzu da ake karatun nan ai dole duk wanda ke sauraron alkur'ani ya gane malaman Allah da wasu wanda suke wakilan shi dan ko saboda bayanan da ke fitowa cikin alkur'ani aiwa dole zaka iya ganewa abin da yake na kirki da ba na kirki ba zaka iya gano halal da haram zaka iya gano shiriwa da bata zaka iya gane sunna daga bid'a saboda me a cikin alkur'ani akwai alfarqan eh akwai rarrabewa shi qur'ani dalla dalla yake sai dai in baka gane ba dai baka gane ba shi ba rukunukuha saki ne wallahi inda qur'ani za a karanta a fassara saki ne zai faɗi laifin kowa ne eh oh wani lokacin zaka ji kawai kamar da kai yake wallahi ya kuma da kai din zaki kai yake dan wanda ya halice ka ne magana shi ce magana shi ce ya san ka ashe ya san kuma abin da kake yi faman shahida minkum shahara ubangiji ta alace duk wanda ya halalci wanda rayuwar shi cikin wannan watan aka ce yau ya kama wani wata kenan watan ramadan fal ya sunfu sai ya dauki azumi mun ce azumi ya sauka mataki guda nawa mataki uku matakin farko uku uku a kowane wata mataki na biyu aka ce ko kai azumi ko kai mi ko ka ciyar aka ce amma yin azumin ya fi zama alheri mafi yawan mutane su suke azumin ba sa ciyarwa wannan mataki na ƙarshe na uku Allah ya ce duk wanda Allah ya kai rayuwar shi watan ramadan ya kama to fale sun ya azamce shi umarni ne ko ba umarni bane daga ran nan idan ka suke ka sha azumi da gangan a fatar waɗansu malaman wallahi baka da kafara baka da mi ba za ka yi kafara ba ba za ka yi ramuwa ba abin da ya cancanta a kanka azabar Allah wanda za a rataye ka kanka ƙasa ƙawahunan ƙasa ba sai dai ɗayan biyu kawai in ka tuba Allah ya yahe maka in ya gada ba fa tuba ba dole bane ya karba inda ta gangan ka sha'azu sauran matawa mun kai a baya wasu ka ce mutum zai kaza mutum zai kaza inda gangan ne ko amma galibin malamai waɗansu salaf sun tafi akan da gangan mutum ya sha ruwa da wa ramadan ko da rana ko da daddare wa a misali ko da rana cikin azumi ko ta abinci ko sha inda da gangan ne ba shi da wata ramuwar da yi kawai ya jira azabar Allah sai dai kawai ya dage ya tutuba idan Allah ya ga dama ya karba mishi amma wallahi ya shiga bala'i in dai kai lafiya kalo da gangan ba bulaguro ba rashin lafiya kawai ka shiga ɗaci kawai faɗin ruwa ka zo kake ga azumi da ya akwai wuya wallahi ai ka shiga uku wallahi ana ka mutum ya nisanci shan ruwa cikin wata ramadan da gangan sai dai da larura larura ko Allah ya faɗa shine bulaguro ko kuma rashin lafiya ko waɗansu abubuwa makamantan irin wani da haka Allah ce man sha da minkum shara fala yasum amma wa man kana maridan wanda ga azumin ya kama amma ba shi da lafiya rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba idan ya ce azumi za ta karu ko ba za ta warke ba sai Allah ya ce ka aje au ala safarin ko kana cikin wani bulagurin da za ka sha wahala kana da dama ka aje azumi amma me yayi za ka yi fa'id da tumin ayyamin ukhar sai ka lissafa rane ko har zuwa da karshe wanda ka sha daga baya sai ka rama wajen rama malamai suka ce za ka jera ramuwar ne ko kana iya rabawa wasu ka ce a dole za ka jera amma jamhurul ulama suka ce kana da yanci ka rarraba an ce a yi mutatabi'i ne a cikin watan ramadan amma in dai ba cikin ramadan bane kaga dama yau ka dan yi bi ka huta gobe kai uku har ka rama kwanakan da ka sha a cikin watan ramadan mun fahimci wannan malamai sun yi maganganu akan wannan Allah madaukakin sarki ya garar da mu to sai Allah ya ce yuridullahu me yasa Allah ya ce kuna iya cin abinci ku sha idan akwai rashin lafiya ko akwai mi ko akwai bulaguro Allah yana nufin bi kuma yusra inna hadha ad-din yusra wannan addini annabi ce abu ne mai sauki ba wanda zai tsananta tsanani a cikin addini sai addini ya gallabe shi sai wata duk irin masu tsananin zafin addini na kashe shi ga sun koma ba a yi da su sai ku zo ka jada haya ai mu da mu aka gina ta a garin nan da sunna ba mu ne a garin da ke yanzu ba yanzu su yan gina bidiya ne duk masu tsanani addini bai bukatar tsanani da ya wuce shari'a inna dina yusra wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba ba da zo aka bada fatawa ba wani aka ce Allah zai gafarta mashi wani aka ce Allah ba zai ai akwai dalili kuma to haka alkur'ani yake shi bai tsanantawa yana tsanantawa don ya hana barna amma yana lalibar mutum don ya mi don ya tsaya akan gaskiya kuma don haka Allah madaukakin sarki yace ya nufaci ku ne ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikum al-usra baya nufin ma'ana kuntatawa a gare ku da haka Allah madaukakin sarki yace an ce kulama ne daga baya wani tukumar da idda don ku cika adadin kwanukan talatin ko talatin ba daya wani tukabbiru laha don idan kun gama kun ku girmama Allah shi sa idan aka gama a yake cewa ramadan in za a je sallar idi mai yake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu shine wani tukabbiru laha ala mahadakum don ku girmama Allah akan abin da ya shirya da ku nabi samun wani algurma wani babban alkhairi shi ne watan ramadan wanda a cikin shi akwai daren lalatul qadari wanda khairu min alfi shahr kaga wannan ai ya kamata a gode Allah ko bai kamata ba ya kamata a gode Allah da kabarbari shi ne ake so a cika gari da kabara yara su yi mata su yi dattijawa su yi maza su yi da hukuma da talakawa da masu kuɗi a cika titin ana kabara a zuwa abu wannan titin a zuwa abu wancan dan a cika gari da kabara ubangiji ta'ala ce wa la'allakum tashkurun la'allakum za ku samu gudewa Allah sai dai wa duk mutumin da yake laifi yana saba ma Allah kafin watan Ramadan azumin watan Ramadan ya zo kuma ya azumi bayan azumi ya koma ga wannan laifin alama ce ta azumin shi ne karwa shi azumi wani magani ne wanda Allah ya in an kwankwaɗe shi ga wani irin abin da ake samu me ake samu shine takawa eh mun karanta a can baya Allah ce ya dora mana azumin ne kamar da ya dorawa daga banin mu la'allakum ba samu takawa takawa shine neman kariya daga azabar Allah ne santar saban Allah da riko da addinin Allah intisali awamirullah bin umarnin Allah duka wata nabi da wahihi da nisantar abin da Allah ya hana sai ga shi kayan azumi ka koma kuma kana zana an yi wata ramadan da kai gaba daya kuma ka koma kana sata ka yi satar mashin moto kenan ka yi satar salula agwagi a unguwa na mutane ba a bari ba wasu kaji har musamman lega yankin da suke wallai musamman mutane kawai ya kamata alamar azumi ya karbu azumi yana wucewa duk wani laifin da kake a bara har zuwa ramadan yanzu ka ji kawai ya fita daga cikin zuciya wannan shine alamar karbuwar azumi shi sa manzon Allah mala'ika jibril ya addu'a ce Allah ya turmuza hanci ko ya tsine wa mutumin da yayi azumin ramadan har wuce bai aikata aikin alherin da Allah bai gafara ba idan Allah ba gafara kuma ai kana samun kana samun nutsuwa ne eh kamar ka gaji ne ka sha maganin gajiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba sauran lokaci
وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أها.
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wannan ɗaya daga cikin malamai attawu yana cewa wannan aya ta sauka ne bayan wa qala rabbukum du'uni ubangijinku ya ce ku roƙe ni in amsa muku sai sabai waɗansu da suke tambayar masu Allah a ƙaribin rabbana da najihi an ba'idin nunadi Allah ya ce mu roƙe shi yau mun tashi roƙon yana kusa da mu mu ɗanyi raɗa a hankali ko kuma nesa yake mulka tullawa da ƙarfi mana ya Allah ya rabu kamar yadda masu suke ji suke go Allah Allah ka gani ko wa Allah su bi ga kuma kuma ana suna kuna bidiya ba Allah ya rata bawa lokacin da za a zo ana sallar ta hajji a sallar su ya kasan bidiya ake kadan ka samu damar sallar ya kare mutane barci ta wani bai da lahiya wajibi ne dai ta hajji to ka sallar su fika kuma kara shi barci wata mata tana jinin haila wajibi ne ta je ta yi sallar ta hajji to ka hana ta barci wata na jinin biki ga shi nan larurai iri-iri wani kuma ya gaji an je an buga can an buga saboda neman masara da shinkafa dole ya huta mana in ba aka goma ba zai hutu ba to gaskiya wannan abin da ake yi wallahi ya sa a wasu nan to hajjiri sallar dare ku yi yadda za ku jiyar da kanku ku yan cikin masallacin da yan haramu amma da kun daga sauti ya wuce nan gurin ba ku sani ba adadin zanubin ku da ladan wanda zai rinjaye wallahi ana yi ne wanda ya kamata limamai ina limamai wallahi a gyara wannan ya sa'a ba suna gaskiya ana yi ya ba wanda zai ce maka wannan halal sai na umar da sai na ababakar amin suna kiyamun laili manzala ya je zai wuce ya abubakar shi ba jin abin da yake faɗi ya wuce gidan umar ya shi kuma ina ya bude sauti mala ana ta ranga da karatu eh gari yawa ya suka zo ce ya umar na ne wucewa ya ji karata karatu a so muke masu barci su dan barka ya ce a ya umar a dan sassauta a dan yi kasa kasa ne a dan rage bolin mana dan su larura gare su yi mana ba dole an tada su kage da ya halitta da maza Allah sai shi kara sauti ko yi mana abubakar kuma shi da baya dan abin nan to kai ya haka yake ya ce a ai wanda ake ganawa din da shi aiki yake ba za a ce dole su ya tuna eh yace wanda ake yi da shi da ayyura ce magabata wani yake shiga daki ya rufe daki bai su mata shi mata ji na kiyamar da dan ibadar da ka boye ta nafila ta fi karbuwa ta fi lada ta fi daraja a wajen Allah sama da wanda ka bayyana to nafila farilla ce farilla ce zaka bayyana ta dole eh ya kamata gaskiya a samu tsari na musulunci a cikin aikin musulunci shi Allah ba ruwan shi in dai kai kari a cikin addini ba kai aikin ba so ne nake bada misali da ke je kai daki fas da da ka sayo kuba kuban nan tana da hakora da kare gidanka sai ka je ka ce wannan hakoran ba su isa ba makeri ya kara ba in ka za ta bude ba za ta bude ba ko kuma sai ka ce to wannan kilan naka dai kana ga hakoran sun yi yawa eh ya kamata kawai a dan sassake wasu ka je ka samu wani mai sudur ko wannan kile ne yana da haƙura sai ka ce wannan haƙura kake so a ɗan sassake a rage su in ya rage zai bude ba zai bude ba in ka ce a ƙara in ka so halo ba zai bude ba haka ibada take ba in dai ka san yadda alkur'ani da suna yi haka wallahi ka huta shi ne zaman ka lafiya kana zuwa ka yi ƙari ko ka rage ka yi aikin banza ya kamata mutum ya yi riko da suna riko da suna shine kar ka yi ibada sai an baka umarni a kai na daga cikin sharɗin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yi mishi ɗa'atuhu fi ma za ka wa annabi biyayya ne cikin abin da ya bada umarni wanda bai ce a yi ba sai ka bar shi ko? wajen na ba na ha'anu ne santar abin da manzan Allah ya hana ya kuma tsawata kal ayi wa Allah ya abu da illa kan da kawa Allah ibada sai da abin da manzan Allah ya shari'anta aiwa to tun da manzan Allah ya ce duk abin da za a yi na nafila a asulta shi a sunanta shi bai dace a rika sakin lasifika ana ta karatu ana hana mutane bacci ba ka zama ɗaya kake da 'yan masafa ba hau daga ba 'yan masafa masu sautin ƙur'ani eh ka ji gwanaye ana ta abinan ana kunkun kurkur mutane suna barci ana su barci kaga mai kuka samu darajar karatun ƙur'ani za ka samu mi za ka samu zulumin cutar da al'umma da ke eh mana saboda shi komi na musulunci yana da ka'ida da shari'a ta dora a kai Allah ya garar da mu to suka ce Allah yana kusa mu yi rada ne ko kuma yana nesa Allah mu dauke sarki sai sabkar da wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza salaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni idan sun tashi roƙona yaya nake nesa nake ko kusa fa inni qarib ka ce musu ina nan kusa da su wa nahnu aqrabu ilayhi min hablul warid Allah yace na fi kusa da dan adam saboda jijiyar da take jikin shi a inda yake magana akan mamaci za a zo a taru da fitar ya zo majar ya zo waye ya zo Allah ya ce wa naru aqrabu ilayhi minkum na bi kusa da shi ba a lokacin walakin la tabs dan dai ba ku ganin mu ne insha Allah duk da warin da kuke ai na bi kusa da shi na shirya amsa kana ko amsa zai eh da fitar ma sai dai ba da hakuri balle majar ya tattara an magungunan shi ja da baya Allah ya aike shi to haka ne Allah yana kusa da mutum sama da jijiyar wuya shi shi yasa Allah ta'ala ce ujibu da'awatud da'i kuma nakan ji roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni din na ina ji Allah ya ce ga sharadi abinda nake so ga mai roƙo na fal yastajibu li shi ma ya amsa kira na kafin ka ce Allah ba ni tuna a lokacin ne Allah ya dora masa kishi shi yasa ba abinda zaka yi Allah ya yarda da kai ka yi tawassuli da shi Allah ya karba saboda ka sauke furilla da Allah ya dora maka shi aikin alheri shi kadai addu'a ne ba me yakon ka tara wurji ka tara ayyukan alheri wanda ka yi su tsakaninka da Allah kun mace mutanen da suke bulaguro suna cikin tafiya a jeji suke tsammanin idan sun kwanta a waje kura ko kirkeci zai cinye su suka riba wani koko suka shiga suna shiga wani dutse ya gangaro daga sama sai ya toshe kofa me wuda su wurdi ɗayansu ya ce ba abin da zai kuda mana illa an tada Allah misali a amalin kowa ya tuna wani aikin da yi na kirki na kirki tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah da shi ashe dage ka tare da ayyukan alheri masu yawa ko mun kankanta su wallahi in ka sha wuya kace Allah wani lokaci na yi kaza ai in dai dan kai ne Allah ka taimake shi kenan ba sai ka wuri ba ko ma kai barcin ka kawai wallahi za ka mayan kawulka Allah take yin jini Allah zai karba ma hadisi ne ingantacce ɗaya kawai sai ya tuna ɗaya daga cikin ayyukan alherin shi da ya yi mine ne wane na farko ku tuna gudu mai ba kuna zuwa makaranta ba ha hadisi da ma'arufin hadisi ne bai kamata a ce a cikin ɗaliban ilimi aiko kwanto ba ha kyauta uwaye ɗaya ba aha kenan biya haƙƙin masu haƙƙi go na uku ha wanda ya kaurace zina ha to wannan abubuwan guda uku dukkansu a rayuwa a matsayin ka na matashi kafin ka tsohon za ka iya cin karo da su za ka iya cin karo da haƙƙin wani to yi kokari ka bashi kaga dai shi yanda ya yi wahala akan haƙƙi wani da ya zo kuma yana kallo aka tafi da dukiyar kuma ko su sami da azurce shi don kokarin ba da haƙƙin da ba na shi ba amma ka zo a baka ofis a baka dukiyar al'umma ka rika ƙara zero ko kana ragewa kuma an ce Allah ba aljanna bin rasu ka ce amin ko so kace ka daga hannu ka ce Allah ba ni kuma ya baka kana sata kana taushe haƙƙin mutane a shakiyar haƙƙin mutane menene addu'a ne eh inda aka baka matsayin nan ko inda kake kasuwanci ka rike amana karkace haƙƙin mutane shi kaɗai addu'a ne wanda kana iya tawassuli da shi uwayenka idan ka dage ka musu biyayya a gurgurin saboda kun san hadisin ba sai mun kowa bai ba biyayyar uwaye kada in kai ta tsakaninka da Allah wallahi in ka shawo ya ce Allah ka san dai abin da nake tsakanin da uwayena in dan kai nake Allah taimaka ni kuma kai baccin ka Allah zai biya maka bukata eh barantana ka samu irin yan dai kular kin nan ka san yanzu da maza ke neman mata yanzu mata ke neman maza da kayan gida mai kyau in ka iya iskanci da wundi za a rika zama ba za su gani masu wundi suna zama balle ma in kana da boza kana da kuɗi kana iya saya mata haifan take yau me sunan sallan mai tsada eh ba sai ka nemo ba haka za ga da kansu na zawa wasu zo da tinin lakwal wasu zo da hijabi da niqabi ta zo ta cire haka ne gidan maza yanzu matan ke zauwa galibi ba maza ke zuwa ne wasu wannan bala'i ne ko ba bala'i ba to dole idan an ganka da dan asuwaki da dan tsafta da sauran sai ka ana ta kama hari wata neman aure za ta zo in ba ka aura sai ka ba ta haƙuri wata kuma za ta zo da dan ai iskanci to yi kokari ka tsallaka rijiya da ba wani mutum yana kwanta a ɗaki haka fa kawai wata shigo tana zauwa kawai kawai sai ta hau kashi ya ce a'udhu billahi ta ce a'udhu billahi ne baka so ne abinda kana so yace wallahi yarsa yadda zai ne ki ga ba ta da Allah ka taimake ni ta ce a in ka matsa ma zan yi uhu in shiga shi kuma ɗakin shi ba kaga wata masifa ya ce wallahi da kile sha sai da aka koma ciniki me zai bata ta ba shi to wannan wani irin masifa ne to dole irin wannan lokacin sai kun yi kokari mutum ya kare kan shi daga bala'in sharrin mata da manzo Allah ya ce wallahi iyaku kashe dinku ka shaidar ku da shiga ma inda suke ba abin da ya halakar da bani isra'ila illa fitina su sharin suna da yawa amma akwai na kirki wanda ba sharin gare su ba alheri gare su allah ya kara yawansu amma akwai lalatattu gaskiya to shi ne allah maɗaukakin sarki ce duk wanda yake son allah ya karɓa mushi faliyasta jibuli ya amsa kira na ta hanyar ayyukan alheri da nisantar abubuwan da ba su da kyau wali yuminu bi kuma ya yi imani da ni za abin da allah ya ce ka mai kauya ko da baka iya aikatawa ka yarda ubangiji ta'ala mai gafara ne Allah ya ce da sun yaka la'allahum yarsudun mai yiwa za su samu dace da gamdakatar da addu'a da suke sai Allah ya karba musu muna fata Allah madaukakin sarki ya karba addu'a ina jin wannan shine tafsirin mu na karshe insha Allah da dare da muke yi a wannan shekara Allah ya karba abin da muke yi a matsayin ibada kuma Allah ya sa rayuwar ta yi tsawo ya ba mu lafiya da albarka a ce mu ci gaba da irin waɗannan ayyukan alheri da muna da bulaguro da muke so mun shirye-shirye kafin ta hiyar kuma muna bada addu'o'i ku da alheri kuma muna muku addu'a a zuwa ne insha Allah shi yasa za mu tsaye da karatun yau ko shirye-shiryen bulaguro yi mana addu'a Allah kai mu lafiya dawo da mu lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya samu tara ta lafiya abin da za ku yi na ibada Allah ya karɓa mu Allah ya karɓi namu da za mu je kin kuma Allah ya kai kowa Allah ya kai mu kuma Allah ya kai kowa da guri ne wanda musulmi yana da guri wannan shi ne abin da za mu ce subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sara na tafiya ba amma bana kusa da tafiya idan duk wanda bai gama ba ya bi bayan mu da addu'a insha Allah Allah ya taimaka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh